الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ɗaya ga wata nawa ga wata sha biyar ga watan rabi'a ne al'awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha biyu daga ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun cike da ƙarshen suratul shu'ara sura ta ashirin da shida idan ka faro kirge daga sama za mu tashi farkon suratul namli sura ta 27 wanda sura ce makkiya tana da ayoyi guda 92 ko da uku ko da hudu ko da biyar kamar yadda malamai suka yi sabani wajen kididdigar ayoyinta muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da zamu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون
bayan bismillah Allah madaukakin sarki yake qasi Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik mun ja yin bayani akan wannan wanda abin da yake wato karfi dangane da fassara shi shine Allah madaukakin sarki ya san ma'anar abin da yake nufi da qasi ko kuma ka dauko ma'ana ta biyu cewa da qa da sin daga cikin huruful mabani aka gini wannan alqur'ani akai in kun isa kowa ku dauki irin waɗannan harafan ku kawo qur'ani irinsa to wayannan kusan amanonin da ake bayarwa sun bi kwari Allah madaukakin sarki yake tilka ayatul qur'ani lalle waɗannan sune ayoyin alqur'ani a wata sura tilka ayatul kitabi ya qur'anin mubin nan kuma tilka ayatul qur'an lalle waɗannan ayoyi ne na alqur'ani wa kitabin mubin kuma wani littafi ne wanda yake mabayyani abubuwan da yake kawowa a fili suke wato ba tare da an sha wahalar gane su ba ya Allah yake hudan kuma shiriya ne wa bukira sannan albukir ne lil mu'minina ga waɗanda suke mu'minai sai Allah ya ce allazina yuqimuna salata sune waɗanda suke kai da sallah amma ka tambaya su waye mu'minan sai ce sune waɗanda suke kai da sallah kai da sallah mun sha yin bayani abubuwa biyu yake nuna kana kai da sallah abu na farko shine wato a mutum ya rika yin ta akan lokaci sannan abu na biyu ya rika yi yadda annabi alaihi salatu wasalam ya koyar da ita wannan shine kai da sallah alladina yuqimuna salata wa yutuna zaka sannan kuma suke ba da zaka da zarar kuɗi ya kai nisabi to idan shekara ta zabiyo a kansa za su fidda zaka su ba waɗanda Allah madaukakin sarki yace a bawa shi sa malamin suke cewa ita zakka saboda girmanta a gurin Allah madaukakin sarki idan ka shekara goma ba ka fitarwa sai yau ka ji wa'azi to sai ka biya sai ka biya ba wai zan afa Allah amma salaf kuma na da bayan take wallahu min in da kai ba wa'azi ka ji ba ka biya kawai sai ka biya ta saboda haƙƙi ne na mutane cikin 40 ai saboda butulcin da kai ya kai matuƙa Allah ya zabe ya zabe ka a cikin al'ummomi miliyoyi ya dauke ka ya baka dukiya kai kadai ya ce a cikin wanda na baka duka ka dauke cikin 40 ka bawo mabukata sai ka biya su kwarai da gaske saboda haka wannan shine ka'ida kaga akwai butulci gaske na gaske cewa inda Allah ya ga dama kai za a rika bawa amma sai yace kai ka rika bayarwa sai ka ji yasa malamin ke cewa yana ɗaya daga cikin horanta idan mutum baya bayarwa mutukar aka zo gabar da yanzu ya ji wa'azi in dai ya ji wa'azin to sai ya biya to shine ka'idar zakka domin Allah madaukakin sarki cewa yi wato ku ba su daga dukiyar da muka ba ku har sai da Allah ya goranta ba wa atahum min malin lahi alladhi ataku yace ku ba su daga dukiyar da ni na ba ku ba wai kai wayan ka bane ko dabara ka ta baka Allah shi ya dauka ya baka to shi ta yace wa yutuna zakata wa hum bil akhirati kuma dangane da lahira hum lallai su waɗannan mutane mu'minai yuqinu da suna kakankancewa duk wanda ya san Allah to sai za a ji wato duk abin da zai je zo ya yi da za a tafi alkiya kuma wannan ba iya bakin ka ne zai nuna ba aikin ka za a gani a aikace dan wani za ga wato hissan wa ma'anan bai da lahira ba aikinsa da maganarsa ta nuna haka amma wani daga maganganunsa da ayyukansa ya nuna cewa ya yarda da lahira yanzu kawai matashin mu da da yake agaji a nan masallacin ya tsanci miliyan biyu ya mayar ai kaga ko bai gaya ba ba ya yarda da lahira ko bai gaya ba ya bukatar ya ba bayani cewa ni na yarda da lahira in bai yarda ita ba zama zai a kanta kawai har a samu wasu rike ma wa'azi suna cewa Allah ya hadirta fa inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab haka za a samu wasu akaran baronin su gaya masa cewa Allah ba ai ba daukowa kai wadin ta kai to saboda haka wannan shine kuma kaga irin wayannan abubuwan su ne wani zai rika tunanin zai faru kuwa gashi nan ya faru a cikin abokanku cewa ba wai a wai zamanin da ko tabi'ai ko tabi'ai tabi'ai ne ba a mutanen da ka sani wanda kuke rayuwa ku yi wasa ku yi ban ku yi komai ya tsinci miliyan biyu ya bayar to saboda haka wannan shine yadda da lahira aikinka da magana ka su nuna aikace to wannan shi yake nuna ka yadda da lahira to yadda Allah yake wa bil akhirati hum yuqinun lalle sun wato sun sakankance da lahira sun yadda Allah madaukakin sarki lalle zai tashi alkiyama sai Allah yake إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمرون أولئك الذين ليس أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم Allah madaukakin sarki yace innal ladina la yu'minuna bil akhirah lalle waɗanda ba su imani da lahira ba zayyana lahum a'malahum Allah yace sai mu rika kawata musu ayyukan shi za a da kasashen turai abubuwa na ci gaba da abubuwa kala kala sai wani abin ya jima a can ma sai yayi wanda ba su yarda da Allah ba suna ma zagin Allah din ko da yaushe amma sai Allah madaukakin sarki ya kawata musu al'amura ka gansu sun ci gaba shi sa mutum ya je da zai ce duk kowa bai waye ba wallahi shi matsalar da Najeriya duk ba a waye ba saboda yake kan kaza a Ingila ko America ko kaza ko kaza to wayannan tafiyi ne Allah yake musu zayyana lahum a'malahum Allah yake sai mu kawata musu wato ayyukan waɗanda suke cikin su ayyukadibuna biha wato yadda za su rika zayyana ai hasanna lahum ma hum fi sai mu kawata musu abin da suke cikin sa wa madadna lahum fi ghayrihim sannan kuma mu kara musu lokaci cikin halakar yadda za su kara kimaucewa cikin bata wa kana hadha jazaa'un ala ma wato kazzabu bihi min ad-dar al-akhirah wannan shine sakamako abin da suka karyata na lahira domin suka je lahira ba abin da za su samu to duk abin da Allah madaukakin sarki ya dana dan mutu da kowanne bawa Allah ya yi masa dana biyu akwai na lahira akwai na duniya wanda ba zai ba Allah ba a cikin ilimin sa na gaibi ya san ba za ka bi ba zai baka lahira ka gaba ɗaya a tattaro ba ita ka ƙara cin ta anan duka amma wannan ba ina nuna cewa in ka ga mutum cikin dukiya kayan lahira a gaba ki ba a in ba kai wasa ba zai ci anan kuma ya ci a can kai ko kai bi babu dan wasu ga ga matasa na faɗa mai kudi ya to ya rufe da motarsa da Asia ce ku ta anan ba ta ta to in baka wasa ba bi babu za ka yi zai ta anan ya ta san mutukar baka tsaya ka ba Allah ba domin wata kila shi din da kake gani yana wucewa wata kila baya rabo da azumin litinin da alhamis sannan da kan yana fitar da ita duk wani abubuwa da aka kai da ya ji zai motsa to in baka wasa kai kuma ga sai guji kullun sai ka yi da shi duk ɗan zunubansa gaba ɗaya ne ya tattara ta kwashi da ya je lahira sai ya dauke ba shi da matsaloli da yawa ya shi ne matsala to sai Allah yake zayyana lahum a'malahum lallai wato muna kawata musu ayyukan kamar yadda Allah ya faɗa a suratul an'am ne wa nuqallibu afsidatahum wa absarahum lallai za mu rika jujjuya zukatansu da idanunsu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su imani da alqur'ani ba karam tari to sai Allah ya ce ulaika alladina lahum su'ul azab lallai waɗannan waɗanda su ne waɗanda suke da mummunar azaba ai fi duniya wal akhirah a duniya da lahira shine magana da ne yanzu duniya da lahira da fita wahala duka ya zo nan shi ne abin da kai tunga ga mutum yana je da yana sana'a yana je da abin naira ɗari takwas ko dubu ɗaya amma aka yi sallah baya yin ta a kan lokaci wallahi ni tausaya wa irin wayannan mace ko wanda yake aikin lebura dubu ɗaya ɗari biyu za a ba shi in ya tashi amma za ga ana sallah yana ji dubu ɗaya ɗari biyu bawan Allah ana sallah yana ji sai ya gama wai zai zo karfe biyar sai a zahar ya lasa kuma yana so ya Allah ya sa mu albarka a aikin da yake da yawa za ku ga auna ka gani da yawa ni yanzu ko gayyato mutum nayi aiki zai mun aiki Allah ina fara auna in ga lebura ne kai electrician ne ko ma wanda irin aiki na hannu sai na fara gwada binka ga Allah cewa ya za in aka yi sallah za ka bar aiki da yawa za ka ga da yawansu wani sai kai wani magana ta ce an kira sallah ba cewa lokacin sallah ya yi sannan wani zai je yi wannan abin lebura yanzu da burkinan ka ɗauka za ka ga kuɗin su gaba ɗaya shi kansa burkinan dubu biyu da ɗari biyar ne ake bai lebura ko an faɗi sun saba har yamma kuma bai ba Allah ba ya samo ta yanzu nan zai kashe ta sannan bai ba a shi ne abin takaicin Allah duk abin da ake ko me ko bulo ake girgawa ya hakuri da wannan bulo din kwata kwata wanda yake tsayawa din ki zaka je kai sallah ka dawo bai fita guda goma ya wuce ka ba to sai Allah ya sa ba albarka a taka dubu ɗaya in dubu ɗaya ka samu ya samu wan fai domin albarka shine Allah ya hana ka kashe ya hana wato matsalolin da za su zo sa kashe kuɗin shi albarka kuɗi ba ba wai taruwarsu ba dan zai iya yiwa yanzu ka samu dubu goma kana zuwa ka danna wata dubu sha biyar a gidanka shi kuma wancan da ya samu dubu ɗaya tana nan washe garin kuka fito kuka ƙara yin aikin dubu ɗaya ɗaya zai ga taka ta zama biyu taka ɗaya ce kuma shi ne albarkar kuɗi to da yawa wasu ba sa fahimtar wannan kawai shi ne a ga kuɗin da ya da yawa shi ne to Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa lallai wato irin masu wannan ɗabi'ar suna da mummunar sakamako a duniya da lahira wa hum fil akhirati hum al aktharun sannan a lahira kuma sun fi kowa asara don ba ta ba Allah ba a duniya ba su ji dadi ba lahira ma lahira ma haka sai Allah yake wa innaka latulqal qur'an lallai kai kana da kana karba alqur'ani ne talaki min ladun hakimin alim daga wajen mai hikima masani shine Allah madaukakin sarki ai wa innaka ya muhammad kamar yadda imam qatada yake faɗa lalle kai ya annabin Allah la tulaka aina ta akhudu kana karba alqur'ani min ladun hakimin alim ai min indi hakimin alim daga wanda yake mai hikima alimin kuma masani ai hakimun fi awamirihi wa nawahihi Allah madaukakin sarki ne hikima ne wajen umarninsa da kuma hana-hanansa shine ma da yake alaikum bil umuri jaliliha wa asiriha lalle ku rika bin umarnin Allah manya da kanana to shine Allah madaukakin sarki yace fa kabaru huwa sirqul mahab domin din labarin da Allah ya baka wato din labarin da Allah zai bayar gaskiya ce tsantsa wa hukmuhu huwa al-adl tam sannan duk hukuncin Allah wato adalci ne cikakke kamar yadda Allah yake faɗa a suratul an'am wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla lallai kalmomin ubangijin ka sun cika wajen gaskiya da kuma adalci sai Allah yake na'am إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تشكرون الله مروحين سركي يجي إذ قال موسى da ahalihi ka tuna lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi magana da iyalinsa a lokacin da shi da waye shi da matarsa ne kawai amma Allah marubucin sarki yace lokacin da yake gaya wa iyalansa Isa kamar yadda mun ja faɗa wannan a baya idan mutum yana da mata aka ce ya iyali ko jiya aka daura ma aure ya tari a jiya za a ce mai yau a ce ya iyali ya ce suna da kalau wannan haka yake a wato a al'adance kuma haka yake a addinance zai ce suna da kalau shi za a ce kalubalanta wanda suke cewa ahlul baiti babu matar annabi ana kalubalanta domin iyali iyalin gida karan farko wanda ake fara sa su ne wato mata babu yanzu ka kalli mutum da aure kace wa ya iyali ya wani zai zai dauka in baka sani ba zai dariya kawai in kuwa ka sani zai ce kawai dole ya kace amma ko jiya ya aure tare a jiya kace ya iyali zai amsa kuma da karfin sa to Allah ya ga wa annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa ka tuna Allah yana ga annabi alaihi salatu wassalam ka tuna lokacin da annabi Musa yake cewa iyalansa inni anastu nara lalle ina wato hasaso wata wani haske sa'atikum min ko ina hasashen cewa ina hararo wata wuta sa'atikum min hadi khabari zan je in zo muku da labari ita kadai ce ba amma yake cewa sa'atikum min bi khabari saboda girmamawa zan je in zo muku da labari au atikum ko kuma zan zo muku bi shahadi da wato harshen wutar zai dosa nota kenan kabacin wani yanki na ta la'allakum tasaluna dan ku ji dini a daidai wannan gabar da annabi Musa yake wannan maganar bata bata hanya suke in ta za su hijira kuma sun bata hanya sun kasa gane ina ne za su bi tafi gaji cikin daji ba kowa to ne Allah madaukakin sarki wato yake ba mu wannan labarin cewa sun taho sai ana haka da ya hango haske ko ya hango wuta kaga za ka yi tsammanin a tunaninka lallai duk inda wutar kan take akwai mutane a gurin don ka je ka tambaye su sai a ce matambayi kuma baya fata to a nan lokacin kenan amma yanzu matambayi yana bata zaka tambayi kofa ta a gudun su aika ka tukuntawa da aka mata zan ce bada wayan aika sai su take ka dariya ka zo ka yi tambaya ga inda kake tambaya sun sani sai a tura ka nan an ce ya ce ce an aika wai aika da aka yi ne sai ku da Allah ai duk wanda ya wannan shi da Allah shi ne Allah madaukakin sarki yake ne falamma jaa na falamma jaa ya anbudika man finnar wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin
Allah madaukakin sarki yake falamma jaa yayin da yaje wajen hakkar ko wutar sai Allah madaukakin sarki yake an buri kaman finnari sai muka yi albarka ga wanda yake cikin wutar wa man aula da kuma wanda yake jefanta yalla yake wa subhanallahi lallai sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki rabbil alamin ubangijin talikai to wannan kamar da malamai suke ta tafsiri akai cewa wato me ake nufi da cewa wanda yake cikin wuta da wanda yake jefanta mala anan yayi bayani shi ma yake cewa ai balamma ataha ra'a manzaran ha'ilan aziman yayin da yaje gurin da yake tsammanin wuta ce sai ga wani abun kallo mai ban kai wanda yake abin da yake tsammani ba haka bane yayin da yake zuwa gurin wutar kawai sai ga ake wata bishiya ce wanda take koriya amma kuma tana fitar da wani irin haske kamar wuta saboda haka la tadadu nar illa tawakkada yake yana ganin wato abin da yake fitowa daga cikin wutar yana ta karuwa yadda ka san ƙara hura shi kamar wuta yana ƙara huruwa sai ce wala tazabi shajaratan illa qabra ka kamata a ce muta ce tana ci ta kama gujiya ai aka tana yin baki amma wannan hasken tsara kore yake sata yau kwance baki kore take tsara gaba wa nadratan da kuma haske ثم رفع رأسه يا النبي موسى عليه الصلاة والسلام يدعك كنسا فإذا نورها متصل بعنان السماء sai ga can wannan bishiyar yana haɗewa da wato gajimaran sama ba iya ne yake ba in yayi saman har hadewa yake da gajimare na sama Abdullahi da Abbas yake lamta kunnara yake ba wuta bace inna ma kanat nuran yatahawwaj yake haske ne wanda yake walƙawa sai ya dauka wuta ce a bisa hangowarka to shi da idan ka kalli wannan da yake wato ayar idan ka gane ayar da kyau za ka gane cewa to za ka fito ma fili amma ba wannan bayanin zai kai ta bayanin waye a cikin wutar waye a gefen ta to nan magana da ake kaga yanzu mu da muke cikin gurin nan yanzu da aka kunna fitila wanda yake cikin duhun san yanzu idan ya tashi bayani zai ce ya goma a cikin haske shi kuma da baya cikin wannan gurin da haske yake sai a ce shi ne a gefen haske to saboda haka annabi Musa alaihi salatu wasalam fassara farko da suke cewa shi ne manfin nari yana cikin hasken sabotan wa man aula zuwa ya gefen hasken ya ka ce malaiku eh shi ne malaiku ne suke gefen hasken wannan fassara da daga cikin fassarorin da suke yi ko shakka ba fassara ce wato mai kyau fassarar da aka kuma yi na cewa buri ka wamfin nari an yi wato albarka da wutar ita kanta wa man aula da kuma annabi Musa da yake a jibanta akwai malaman tafsirin da suke wannan fassara amma wacce ta farkon ta fi kwari domin ta za ta nuna cewa wato lallai kamar abin da suke faɗa shi ne wai wuta ce wuta ce amma sai aka yi albarka a cikinta sai zamto ba irin wanda za ka sa talma ko wani abu ta kona shi ba to annabi Musa kuma shine wa man aula hadin yana gefanta akwai wannan fasara ita ba da suke dawowa amma wannan fasara wannan din ma suna dauka wannan ta farkon kusan ta fi fitowa fili da ba za ta baka iskari da yawa ba cewa annabi Musa yana cikin haske mala'iku kuma na gefan haske ta zauna to sai yake cewa falan ma da'a hanudi an burika yayin da ya je gurin wannan bukiyar ko gurin hasken nan sai Allah zuciya Allah madaukakin sarki yake ce muka yi kela cewa an bure kaman dinari cewa mun yi albarka a cikin wanda yake cikin hasken nan shine Annabi Musa wa man aulaha da wanda ke gefen hasken shine mala'iku sai Allah madaukakin sarki yake wa subhanallahi malai ibnu kasir yake an kare da subhanallahi subhanallahi rabbil alamin cewa sarki ya tabbata ga Allah domin duk irin fasarar da kai a wancan gurin ko da ta yi kuskure a guri to sarki ya tabbata ga Allah shi ne malai wani kafi ne ce fassarar da ya sa aka kawo su ba nan nan kenan domin watakila a wajen fassarar da aka zo a ce ta harba a ce kaza a ce kaza kamar da muka faɗa yanzu ya ka ce to sarki ya tabbata ga Allah ko ma dai mai ku hararu rabbil alamin ubangijin talikai sai Allah ya ce na'am ya musa innahu ana allahul azizul hakim وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف لا يخاف لدي المرسلون الله مرحبا سركي يا موسى يا سي النبي موسى عليه الصلاة والسلام innahu ana Allahu al-aziz al-hakim saurara ka yadda zancen yake lalle ni ne ubangiji madaukakin sarki al-aziz wanda yake mabuwayi wanda yafi karfin kowa al-hakim kuma wanda yake mai hikima bale yake ai a'lamuhu anna alladhi yukhadibuhu wa yunadihi Allah ya sanar da Annabi Musa cewa wanda yake magana da shi yake ganawa da shi huwa rabbuhu Allahu al-aziz shine ubangijinsa wa nudiya din nan da aka ce in zikira to ubangijinsa ne yake ganawa da shi allazi azza kullu shay'in wanda ya ya rinjaye kowanne irin abu wa qaharahu sannan ya kuma fi karfin sa wa galabahu kuma ya rinjaye shi har yau al hakim shine mai hikima fi af'ali cikin ayyukansa wa qawalihi da kuma maganganunsa thumma amarahu an yalqa asahu min yadi sannan Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa alaihi salatu wasalam ya jefar da sandar da take hannunsa li yazhara lahu dalilan wadihan ala annahu al-fa'il al-muhtar dan Allah madaukakin sarki ya nuna masa wani dalili wanda yake a fili na cewa lalle shine wanda Allah madaukakin sarki ya zaba alqadiru ala kulli shay kuma Allah shine mai iko akan komai falamma alqa Musa tilka al-asa min yadihi yayin da annabi Musa ya wurgar da sandar da take hannunsa in kalabat bil hali hayyatun azima ha'ila fi ghayatil kibari ita kuma ta zama katuwar mutijiya wadda take mai ban tsoro idan ka kalle ta saboda girma wa sur'atil haraka sannan ga ta da saurin motsi duk da girman nata ma a zalika duk da haka Allah madaukakin sarki zai ce balan ma ra'aha yayin da ya ga wannan mutijiyar da ya wurgar da sandarsa da hadan tana motsawa hadda ya hudu ko kuma ta muhazzar kaga anan da Allah yake tarjuma ta Maryam hujji ilayki bi jiz'in naklati tattaqatu alayki rudaban jaliya kaga hujji ki girgiza to shine wannan kalmar to a yayin da ya ganta tana girgizawa tana motsawa ka annaha jan kai ka ce kaskanwar wato tana ko kankanin maciji walla mudbira sai ya juya yana ne ba da baya walam yu'aqiba ko diga digansa ba ka gani jin ciyowa yalla yace ya Musa ya kai annabi Musa la takhaf kar ka ji tsoro inni la yakhafu ladayya al-mursalun domin manzanni ba ta jin tsoro a gaban mu inda Allah madaukakin sarki ya cire musu wannan tsoron to kaga anan maganar da muka shayi cewa balan mara aha ta hatazu yayin da ya ga wannan mucijiyar tana girgizawa ka anna hajanu kai ka ce karamar mucijiyar to kaga a wani gurin kamar da muka biya cewa bai lahiya hayyatun tas'a a cikin suratul daha ko sannan kuma bai lahiya sawabanun mubin a can suratul shu'ara da muka biya kaga ko ina kuma duk magana abu da yake ba annabi Musa ne guda uku aka yi cewa ba guda uku ne daban-daban ba domin ta an yi maganar mutiji na mutu umar fi kato shine tawban can kuma aka zo aka ce hayya an yi magana akan mutijiya ka ga irin katuwar nan kuma an ce dan kankanin mutiji duk abu da ne to kaga shine waɗanda suke zuwa ce aliza annabi ya dau bukari ya hada da wajen ya ce sun ci karo har zo muke su fara tafsiri mu tura irin wayannan ayoyin mu biya za ku yi da su ko ba haka bane in dai ba so kake ka lalata addini ba domin malamai already sun riga sun gama bayani kirkini kawai bayanan za ka bi an gama yi ba ibnu kutayba da sauran malamai su imamu tahawi duk sun yi bayanai in ba hadisi ne rikice ba guda biyu an gama yi ma bayani dan me yasa yanzu za ka dauko bukari ka rika daukar sa kana bin zarzaki riki kana cewa duk ƙarya ne tsakani da Allah to yanzu wannan ya zaka fassara wannan shi ne misalin da muke yawan bayarwa misali yanzu na dau yara na na dauki Huzaifa na tafi da shi misali gidan zu da mahaifiyarsu ko Shofrai mun shiga bayan mun je sai kawai ya samu injiniya ya zo ce masa malam jiya na je Shofrai sai kuma wace gari da suka haɗu sai ya daɗa cewar jiya mun je Shofrai da Abba bayan kwana biyu kuma da aka haɗe yace malam ran nan mun je Jofra da ni da Abba da Umma a cikin maganganun nan akwai ƙarya to kawai sai wannan take a zo dawa da jeje ai sun ci karo duk ƙarya ne haka yanzu aka koma kawai wasu suka koma sai to yanzu irin wayannan ayoyi dan Allah ya zaka yi da su dan gurin an ce mutijiya kasuwa nan kuma aka zo aka ce kumurci sannan yanzu aka zo aka ce tara misali duk wayannan magana amma da malam kuma duk Allah ne ya faɗa sai ka zo ka ce to gaba ɗaya wannan hadisu subud ne ka yi dilala ya za ka yi da wannan wanda ya dauko wannan ragaban na yanzu na ruta hadisan bukari muslim ko wallahi kullun addu'a nake Allah madaukakin sarki ya zai ya fara fassara Qur'anin mu fara biya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah bi rahama bi jin kai har so muke mu ji kashi kana sai mu fara aika ba da waɗannan ayoyin mu kuma da sai ka warware mana domin Allah wa rahmatin sarki yana kawo contradiction ya kamata ka warware mana wani irin zamani aka zo kawai sai an zubar da addinin mutane gaba ɗaya an lalata abubuwa da ba annabi ya faɗa hadisi ibn Umar wani zai wayi gari da imani kafin ya yi ya mace an zubar da shi to wallahi a wannan gaba ake sai kai takaransa dole sai kai takaransa Allah ya tsara imani to kaga malamai sun gama bayani aka ce hayya din an faɗa hayya ne saboda asa an danganta shi da asa saboda shi asa asali sanda ne ya faɗi shi kuma sanda a larabci mace ne shi za ka ba shi sunan mace an gane ko sannan kuma wannan wato tsobanin din haka yi dama tsobanin mai kumunci ne ya bayyana sannan kira shi da jannun din saboda motsinsa kawai kamar tana yake motsawa duk malaman tafsiri sun gama wannan bayani aikin mu kawai yanzu ba mu dauka mu duba ka bi gaba ɗaya ka tantance duka an gama wannan bayani me naka me naka to kuma gaba ɗaya yanzu babu wanda ya gyara gaba shekara 1400 a baki ba 1200 a baki da gayya nan ba wanda ya gano yanzu cewa gaba ɗaya bukari ƙarya ne sai kai da ka zo a ƙarni na goma sha biyar gaba ɗaya wa'ancan duk Allah ya kyale su ta ba a bace duka tabi'u tabi'in duka ibu kari duk Allah bayan Allah da Allah ya musu lubi waɗanda ba dare ba rana addini suke wa aiki ba taba kama su da haƙinci ba malam bukari bai haya ta hadisi sai ya yi istikara duk hadisin da zai tafi ya istikara bayan ya bibiya saboda tsaurin sa za ku ji ai za ku ji aka kawo hadisi ma idan aka zo ka'ida idan ya zo guri sai wato sai ka'ida martaba farko yake dauka a bukari in dai sai wuri bukari ne za ka iya zuwa arabul mufrad ko wani littafin nasa da wanka tanda hadisi bai inganta ba amma ba dai a sayyul bukari ba domin ka'idar da ya rika bi cewa dole ba sako-sako yanzu misalin da na bayar a karatun mu na ma'alwar kakamul jana'i rannan shine yadda bukari yake yanzu idan ya zo tabaka tabaka yake raba ɗalibansa idan ya zo a ɗalibansa yanzu an fara littafi kullum ana karatu to idan ya zanto akwai ɗalibai da kakure guda uku suna da tamamu dabbi da tabawa wato da kuma wato tamamu dabbi din nasu na rubutu da na karantawa duka to sai zanto wannan duka su kowa yana zuwa kullun sai zanto wani yayi faki duk kokolwarsa to idan yazo sai ya cire kada tabaka ta farko ba za ka shiga tabaka ta farko ba ka koma ta biyu domin kai faki ko kuma kana zuwa makaranta komai kana da cewa ba ba kana da tafi sai cire kada tabaka ta farko tabaka ta farko dole sai ya zanto kana zuwa kullun duk abin da wanda yake faɗa kana nan sannan kana jin da yake faɗa sannan kana kiyayewa sannan ko da dai ba wani abu da yake dauka hankalinka to shine ya tabaka ta farko idan aka zo shi za a ga ya fi kowa tsauri imam mutumin da ya zo shi kuma sai ya dauka fifu dabbi ya dauka ana cewa shi ya dan rangwata amma wai yanzu za ka dauko a wannan zamanin 2020 wani yanzu wai shi ne zai ɗauko wani hadisan bukari har na ji da kunne na yana magana cewa wai ta in bisa ɗari na bukari duk bola ce duk ƙarya ce to banda hegantaka ni mamakin da nake ku wanda kuke zaune a gurin su me yasa ba ku bai gama koya muku addini da yake rusa addini addinin nan ba ku gama koyarsa ba dan me yasa za a rusa to wanne za a ba ku yanzu shi yanzu addinin ya dauko ba gaba ɗaya yana rusawa kuma kai baka gama iya alwala ba za ka mutum ya je mataki wallahi bai gama iya alwala ba ana magana yana ihu shi bai iya alwala ban kar raja alwala ko matsala abin da ya shafi da yake kira al'adar matarsa a gida sai ta kure shi bai san me zai ce ba to to saboda haka wannan shine matsalolin da ya kamata ko da yake mu duba ko da yake mu gane cewa addinin mu ya kamata duk wanda zaka tsaya a gaban sa wanda ne ma barin addini ya kamata kai da gaban sa amma haka kawai Allah ya gane da mu to saboda haka kun ga yanzu yadda salan yazo cewa Allah madaukakin sarki ya da kansa ya faɗa in da kan ka ce ƙarya za a san malik ne suke ƙarya sun yi kaza to Abu Hurairah ƙarya suke duk to yanzu Allah ne ya faɗa me zaka ce kan ya ce ku murfi nan kuma ya da ya ce mutijiya nan kuma an ce tana ko dan kankanin mutiji abu ɗaya ne ba ɗaya bane ba ɗaya bane amma da malamin suka zo sai suka yi ma bayani abu ɗaya ne a ganin gidan ka ba abu ɗaya bane amma abu ɗaya ne duk shi ake bayani akai shi ne dai to ma annabi Musa ba guda uku akai ba wani ya zo da kumurci wani ya zo da mutijiya wani ya zo da ya kankano wani ba haka bane shi kadai ne wannan annabi Musa da aka tura wa wayancan mutanen bani Isra'ila shi ne dai na cikin ulul azmi min ar-rusul to shine Allah yake na to kaji komanda yake cewa mai wannan aqidar ya ce ya rike Qur'ani ne a matsayin larura ni dai na tawaji ya ce wannan Qur'anin ba shine Qur'anin da an aka saukarwa annabi alaihi salatu wasallam ni na ji wannan ba dai akai ba cewa ba shi bane saboda an yi kutun bila an yi waye an yi kaza an yi kaza saboda haka shi sai na Usman da suwaye wai an kokkore wasu kaddan saboda haka ba shi ne suka ce alqur'anin da aka saukar mana ba shi ma bai tsira ba to yasa muke so ka fara fassara mu ji a za'i sai ka kada ka samu wanda za mu ji Allah ya tsara imanin to shine falamma ra'a ta kaji Allah ya ce yayin da ya ganta annabi Musa din da hakan tana girgizawa ka anna hadanun kamar karamin mutijiya ya Allah ya ce wallahi mudbira sai juya ya bada baya walam yu'aqib al'aqib kaga ai daga daga kenan da Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha إلا لنعلم من يتبع الرسول ko sai ne wa man yanqalibu ala aqibai an gane ko wa mimman yanqalibu ala aqibai a yanqalibu ala aqibai din shine gaba wanda zai juya a gaban digadigansa wa mimman yanqalibu ala aqibai to Allah madaukakin sarki yace wallahu mudiran wa lam yu'aqib ai lam yaltafi fi shiddati wato farasi ko waiwaye baya yi saboda tsananin tsoro annabi Musa da ya juya yana dai garawa ku mulki da ya juya sai ka da gudu ko waiwaye wa baya saboda tsoro to sai Allah ya daka masa dawa shine malai ibnu qayyim yake cewa yace ai barewa asali ta fi da musa gudu ta fi gudu abin da yake ci yake tigabbarewa da musa ya kaba ta waiwayen da take ita akan kana kallon rayuwar dabbobi za ka in ya biyo ta ta fi ki gudu wallahi sai yake kawai sai sai hakura bi amma dai ka rika biyowa wai ka ga yaya da yake yaya ina yake to nan juyawa da yake yana rage wata ce bare kuwa ire mun kai yake asali kenan to waiwaye kwa irin wannan ka'idar dole ne tsaye da mutum to shine wallahi mudbiran walan yu'aqib yu'aqib sai Allah ya masa yace ya Musa dakata la tahab dakata kai kada ka ji tsoro inni la yaqabu ladayyal mursalin lalle idan manzanni suka zo gaba na ba zantan tsoro kuma mun cire musu ai la tahab min ma tara kada ka ji tsoron abin da ka gani fa inni wato lalle domin ni na zabe ka a matsayin manzo wa aja'aluka nabiyyan wajihan sannan na sanya ka a matsayin annabi mai matsayi to shine Allah barakatin sarki yake ne illa man galaba illa man qulaba thumma badala husnan ba'da
Allah madaukakin sarki yake illa man zalama amma banda wanda ya zalunci sai dai wanda ko kuma kace sai dai wanda ya zalunci kansa thumma badala husnan sannan kuma wato ya canja wato abin da ya ba da su ya canja wato da kyakkyawan aiki bayan ya yi mummuna da wanda da ya yi mummunan aiki sannan yanzu ya zo ya gyara ya ba Allah ko magana da muka yi kwanaki cewa wanda zai zo ya zarge shi ya ce ai da kaza ne dan yanzu ya ce to jahilci ne tsantsa in dai mutum ya ce to da ba mutumin kirki bane yanzu ya zama na kirki ba a so kasa domin al'aqibatu lil muttaqin gina ai shi wannan haka ake bukata abin da yake taji hankali shine a ce da mutumin kirki ne ya lalace amma da yana wani yanayi yanzu ya nutsu ko shakka babu haka ake bukata haka ake bukata farin ciki zai kama ka zai ko sai karan je zai da nayi wata baiwa Allah waya da na kira ta saboda na haɗu da wani kanin ta bana manta shekara goma sha baya kusan kullum za mu karatu sai ta tuno don Allah ya sa shi addu'a ya shiga wani yanayi yana ta wasu abubuwa kawai na zai ce yi sai na ga wani ya gai ya yi tsara kasin ba sai muka gaisa da na fito zai ce malam ka gane ni sai shiru wallahi ban gane ki da wuri ba sai san nace na gane ka kanin hajjiya wanta ne sai ce kwarai kuwa sai ce mun ai a nan gol gida na yake yace sannan mata na biyu yanzu ya'ya na hudu wallahi na fi ki farin ciki da na kirawo yayin da muke magana sai ce ai yanzu ya kirku kace yanzu yana na a kasuwa ma yana harkar sa nace na ji alama kuma kuma wallahi da wani yana yi kaka ga yanayin da uwar da duka kai ba ko to yanzu ka ga dan jahilci wani ya ji aka laifi sai da ba kai ne kaza ba ai ba kai wannan ba domin yanzu har da ya shiga da yanayin da yake ciki sai kai murna da ita to ba a tukar mutum da tsohon abu da irin wayannan abubuwan masu zagin sabai suke zagin sabai sai a kalli mujiyar dan ciwo ba sai a ira dan fashi eh mujiyar dan ciwo ba da a kace wa tsari ke tara hanya yake shi ta shi kili na jin din nasa da yake ma idan zai zo gidanka sai ya aika ma yake gobe zan zo karfe kaza zuwa kaza saboda haka zan zo haka mujiyar dan ciwo ba yake amma da ya zo ya musulunta gaba ɗaya sai zan so kai ka ce bai taba wani irin kwaba da yayi adawa bai taba ba to wani yazo ya dauko wanda yace ai da kaza ne to ko shakka babu mummunan nufi ne dai sai na Umar yawo yake da makami dan tauri ne sai ka ba Hausa mafi inganci kenan sai ka ce dan tauri ne cewa duk inda ya ga Annabi zai ba kawai amma yazo ya musulunta sai ka dauko wannan ka ce to yanzu shine lamba ta biyu daga abubakar sai ki tsakani da Allah to irin wannan ba a tukar mutum da shi ba a yi mutukar mutum ya riga ya kinci yanzu to sai a taya shi murna amma ba za a zo a ce ai da kaza bane kaza kaza ba shine mai kaza wada wannan jahilci ne gaskiya ba a so ka samu tikar yakin to shi za Allah yake wato illa man zalama sai dai wanda ya zalunci kansa sun mabaddala husnan da ne canja da kyawawan ayyuka ba da su in bayan da yayi mummuna Allah yake fa inni ghafurur rahim lallai ni mai gafara ne rahimun ke jin kai isa Allah ya faɗa a suratul da wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada lallai ni mai gafara ne ga wanda ya tuba sannan yayi imani yayi aiki na gari sannan kuma yayi kiriya Allah yake zai yi gafara al-islamu ya dubbo ma kabulahu da abin da kai kwabar da kai wato a musulunci to ka kaba a jahiliya in ka zo ka musulunta to Allah madaukakin sarki zai goge ba shi gaba daya sannan yake man ya amal su an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajidillah ghafurur rahima cikin suratul nisa cewa duk wanda yayi aiki mummunan aiki ko kuma ya zalunci kansa domin kin bin Allah zaluntar kai ne ya Allah madaukakin sarki yace thumma yastaghfir Allah sannan yazo zai mu gafarar Allah yajidillah ghafurur rahima zai samu Allah mai gafara kuma mai jin kai to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye to anan ga wanda suke bibiyar larabci wannan illa din istithna'i ne guda biyu da ake magana akai munqati ne ko kuwa mutafi idan ka ce munqati shine ana magana akan wato mabiya annabawa da su ake cewa wato wanda ya zalunci kansa a mabiya annabawa ba annabawa ba amma idan ka ce mutafi ana magana ne akan annabawa cewa sai dai wanda ya zalunci kansa a cikin an gane sannan yayi ayyuka da kwarai bayan da yayi wato mummunan aiki wanda suka ce wato muddatin shine suka tada cewa da annabawa aiki aka ba da misali ga jinan qala rabbana inna la zalamna anfusana wa in lam taghfir lana ko qala annabi adam da hawwa ko kuma annabi Musa kansa da ake magana a kansa ai kaga ya kunkude wani ya mutu ya faɗi ya mutu kuma da gaba ayar gaba cewa ya zalunci kansa ya nemi gafara gurin Allah madaukakin kirki akwai wanda suka kawo wannan wasu kuma suka ce a ba da annabawa ake wa domin masu mai ne da mabiya annabawa ake to wannan ra'ayin ya fi kwari gaskiya cewa ba da annabawa ake wa da mabiya annabawa ake illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubdilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim kamar yadda ya fara cikin suratu al-furqan saboda haka shine ya fi daidai na faɗi wancan din ne saboda akwai malaman da suka kawo shi a maganganun sa a cikin tafsiri to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa mun fasara ko sai aya gaba Allah yake وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين الله مدوكاkin sarki yace wa dikin ya daka aka ce wa annabi Musa to ka shigar da hannunka bije dika cikin wuyar rigarka a larabci yanzu zamani ana kira aljihu aljaibu amma ba wato aljihun ta yi shigar ba domin idan ya sa hannu cikin aljihu ai ba zai tafi zuwa ga hammata ba cikin wuyar rigar da ya sa haka ya tafi zuwa ga hammatarsa cewa wa da kiriya da ka fije jika da kidan da hannunka cikin wuyan rigarka ya kharuj bai ba har ya tare da hammatarka ka fito da shi za ka ga ya zama fari kai min ga da juyi na amma ba farin da zai cutar da hannun ba ba fari irin na albino ba ko albara wanda za a ce cuta ce ta kama hannun fari irin na zai ba mai wani iya wanda zai rika hakki wato guri min ga da juyi kenan sai Allah ya ce fi fi ayatin cikin ayoyi wato guda tara wanda mun fahimta a suratul Isra da muka zo da Allah yake ya ba annabi Musa tis'a ayati bayyana ya ba shi ayoyi guda tara wanda mun faɗi kusan guda hudu ga guda biyu yanzu anan aya ta farko shine wato sandar da take hannunsa ta biyu kuma kigar da hannuwa mata ta uku da ta hudu suna furqan da guda bakwai ma duk suna kai a arab abuwan duka suna a arab wala kada karna ala fir'auna bisinina kaga ta uku ce wannan shekara da aka yi musu ta fari sai Allah yake wa naqatin min al-thamarat da kuma wato rashin abinci wannan shekarun da aka yi mutu naqatin min al-thamarat da rashin abinci kayan marmari biye kone idan to ya daina fitowa kaga guda hudu kenan ko da sai ka tsallaka ayar gaba wa arsalna alaihim tufana wal jarada kaga tufana na biyar kenan ruwan tufana da aka aiko musu ne wal jarada da fari suka zo duk kayan abin da suka cinye wal ummala da farfata ko me ka ajiye sai farfata ta shiga duk wankan ka duk wankan mutum sai farfata ta kama shi mutum zai je ya kwanta wato ya je ya kwanta a guri ya fake yana daga bargon sai ga duk farfata ta cikin inda yake wadda fadi'a sannan kuma da kwadi da aka gama musu na farfata kawai sai Allah ya sa ko me ko cikin ya dora a kan murhu kana buɗe sai ga kwadi ko zo manya ka je kwanciya kana daga kullun kawai sai ga kozaye manya ai da annabi Musa ya ja wuya ba sosai shi sa Allah madaukakin sarki a irin laifin din da ya bawa annabi alaihi salatu wasallam cewa da ya dawo daga Isra'i sai yake ya da zango gurin wayannan annabawa domin ya daule su kun ga iya ji daraja ko amma sai aka ce je daule su a gurin lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya dawo daga Isra'i yana dawowa dama Allah madaukakin sarki yake musu sallah sai aka tara annaba duka ko wani malam ya waka yake al'anbiya u jami'uhum ahya'u lamma ada baitul muqaddas ja'u sallabi wa bihim wa bihim ilayhi ko wala'un haka dai baitin ya kawo kanan imamu kulluhum ma'muma yace su ma mu ne dukkan su shine liman annabi alayhi salatu wassalam yadda ya tashi dawowa yana zuwa sai Allah barokacin sarki yace to abinda ake bukata da Annabi alaihi salatu wasalam kafin ya wuce ya koma Madina ko Makka abinda ake bukata da shi shine tsaya ya hada zango ya musu tambayoyi ya gaya mata irin gogormai da suke da nasu mutane abin da ya fara haɗuwa da shi kenan gogormai da suke yi da nasu mutane yana dawowa kuwa sai Annabi Musa inda ya fi kowa shan wahala sai ce da shi bawa Allah ya kusa da Allah yace ya kawai da ta murna yace an babu salloli 50 annabi muda zo hannu ne shi yace wallahi al'umma ka ba su iya ba sai annabi alaihi salatu wasallam yana ta murna amma annabi muda yace da shi wata kaga ya bi kima da daraja amma yace da shi wallahi ba za su iya ba yace al'umma ta bani isra'ila sallah biyu aka ba raka'a biyu daga al'adar sai azuma amma wallahi suka kata yace koma sai da mai da shi sau takwas yana zuwa ya dawo da ta koma guda biyar sai da ya dawo yake wallahi kunyar Allah nake ji wurin ya koma ba to sai Allah ya ba alƙawari yace to da yau duk in suka yi salloli biyar din lada a cikin zamu ba to shine anan malam ibnu qayyim da wasu malamai suke cewa kaga sallan da zaka koya shine duk gogewarka a harkar da'awa idan ka je wani gari ka yi karatu ka dawo idan ka dawo garinku ala gaba ta malam ka zauna da yan garin tukunna kafin ka fara zama a masallaci ko ka bude guri gaba da da'awa in ba haka ba za a fahimce ka ba haka ne bada kai professor ne amma malamin islamiyya yanzu sai zo ya wa'azin ya tashi lafiya lau kai ko kai ka duka an baka yawa ba Allah me ya janyo wannan gogayya saboda wanda ya saba da'awa ko yana duk wanda ya dawo daga wani gari yana buƙatar ya zauna da wayannan mutanen domin su gaya mara wani irin yanzu akwai garuruwan fa da za a duk karatunka a dawan za a wani kauye sai an gaya ma cewa to aka ji abin da aka yi karka yi magana kai sabon zuwa ne to ba ruwanka to dan ba kawai sai janyo muku duka Allah za a gaya ma karka toma magana karka toma duk abin da kaga za a yi ba komai dan wani garin kuka je sai kun sage kun zama irin kuma ba za ka kyamaci abincin su ba dama kai dan gaye ne da waye in ka san ba za ka zauna a kasa ba da kayan ka kato to ka ka bi dan duk abin da kaga ana yi za ka an je guri an zauna an kawo abinci ka tsin a garin ku ne in ka ci sai corona ba ta kaba ka amma a dan kuma sai ka ci to sai ka koyi wa yanzu duka ba na manta wata shekara shekaru a baya ai wata ta tura ni wata makaranta a tajiyar yin sokin sannan amma ni ya bangaren United Muslim Student Society na je na Kano to akwai wani kuma ya dawo daga Sudan shi kuma yayi majistar a kansa shi da shi aka hada mu nattari an na rike mutumi da ga wanda ya je Sudan za ku ga yake shi ni ban local champion ne ya ungon mu ne ku kare je lecture ta aka ce a ai kaza kaza kaza na to muka zo yayin lecture ne ya gaba sai aka ce ni zan zo yi dama tun yana yi gaba na faduwa wallahi saboda irin wasu abubuwa da ya rika kungurowa wallahi ne gaba na faɗo ya rika saboda irin ba ba ba ba dikin a maganganunsa aka yi rika faɗan abubuwa kawai to Allah ya taimake ni da na fara muna zuwa da nazo sai na yi bayani a wasu abubuwan da ya faɗa na dan canja musu salo wallahi bayan mun gama aka yi tambayoyi sai wasu suka zo wasu matasa suka ce malam illa illahi la ilaha illa huwa ba dan kai ba sai mun gane su wancan malamin da ya zo gaba ɗaya dan me yasa zai ce kaza kaza kaza kaza kaza kuma gaba ɗaya kwaba yayi wallahi suka ce wallahi ba dan kai ba sai mun zane ku nace to mun gode Allah zaka da to kaga irin visa na yake turo duk annabin da zai turo da yaran mutanen da yake turo shi kawai ka je kawai ka zo ka rika abubuwa kala ka da yakon kai ziyara ka yi ta aji kuma ka ga ba wai gurin wanda ake jin suna da ilimin zamani kenan ina ga in kauye ne ba ba sai a yi ta wancan malamin da ya gara raba ya ce ya zo ya ce ra ya ce ba ra wace eh zulke dan Muhammad da wanda ya kawo a littafinsa eh yace yace za yace za yace wallahi ba za wace yace to ra'un yace haka yake ra'un sai shi wancan biyan sai ce jama'a wannan ba ku bai kama da kwanciyar mujiri ba sai haka ne aka rika iyo sai ce ku rika shi da duka kawai kuma shi ne malamin gaskiya amma bai da salo to saboda haka wayannan su ne abubuwan da ya kamata ko da yaushe wanda zai yi da'awa ya ɗauki usuluri shi sa ga ana littattafai akan yadda salo yake na da'awa dole sai ka koyi wayannan abubuwan kaga da annabi alaihi salatu wasallam ya dawo sai da annabi Musa ya ga wato ga fa yadda abin yake domin ni jama'a ta kaza kaza kaza kaza wannan ya sa ya dauki salo da yawa dangane da abin da ya kawo to kaga shine warjara da wal kummala wa zafari'a wa dama da gama kuma da kwadi sai roto duk inda ka tara ruwa da ka hude sai ga jini kawai aya ta tare kenan ko me in nono ka siyo kana buɗewa za ka ya koma jini duk abin da zai amfani da shi nuke kada da ka buɗe shi zai zama jini shi ma aya ce mufassala ta Allah yake daban-daban muka yi musu ayoyin ba amma ba su bi annabi Musa ba har sai da aka kawo gabar da gaba ɗaya aka halakar da su aka aiko wato ruwan gaba ɗaya haɗe Allah yake fastakbaru suka girman kai wa kanu qauman mujrimin eh sun kasance mutane ne wanda suke mujrimai marasa bin Allah ba daukakin dai to shine tisi a ayatin din ila fir'auna qaumi zuwa ga fir'auna da mutanansa innahum kanu qauman fasikin Allah yake su mutane ne da suke fasikai ai al-kharijuna an ta'atillah wanda suke fita daga yiwa Allah madaukakin sarki biyayya sai Allah yake na'am فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين نعم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa falamma ja'atuhum ayatuna yayin da ayoyin mu suka zo musu mubtiratan ay bayyinatan wadi'atan zahira suka zo musu a fili karara ayoyin ubangiji domin wanda kwado zai zo waye amma kawo sai ya san wato da kwadin duk kowaye kai zaka ji yana yi to domin idan ma mutum baya gani aka debo zai ce ya debo ruwa aka ba shi ai alƙarsa zai ji to kowa ya san wannan ayoyin da Allah madaukakin sarki ya saukar shine mubtirata Allah yake kaluwa hada sihrun mubin lalle sai suka ce lalle hada sihrun mubin wannan sihiri ne mabayyana wai abin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da jiwa radu mu'aradatahu bi sihrihim sun so su mu'arada da shi ne ta hanyar sihirin su fa gulibu wa qalabu sajirin amma duk da haka aka yi rinjaya kan suka biya suna wato kaskantattu Allah yake waja'adu biha wato suka mutanta ta ai bi zahiri amrihim abili abili suka karyata wannan al'amarin da yazo musu wattaikanatha anfusuhum amma a zuciyarsu sun sakankance sun san cewa tabbas wannan abin da yazo da shi ba tsari bane ba bokanci bane a zukatan sun sani akwai wanda yanzu za ku zo kuna tattaunawa wallahi ya san cewa abin da kake faɗa gaskiya ne amma ba zai dare kai ba ya san shi ne za ka ga ana tattaunawa wani alaramomi ko wanda suke malamai in kuna tattauna sai su ce waje hadu biya wa sai kana ta an fito sai ma ikiti wazi cewa da hadu biya ya baka misali da wancan mutanen ka dauki salo irin na banu Isra'ila ke kana mutuntawa amma a zuciyarka ka san abin da nake faɗa gaskiya ne me ya hana ka yin wannan kawai zulman saboda zalunci wa uluwan da girman kai ya janyo to shi ne Allah madaukakin sarki yace waja adubiha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwan sai Allah yace faqa wa ai istikbaran anitti ba ila haqqi suna girman kai ga barin bin gaskiya ban zo kai baka da atibatul mufsidin Allah madaukakin sarki yace duba kaga yaya talan mabarnata ya kasance ko shakka babu mun zo wata gabar da wani ma abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki da babu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana za mu tafi kan kisar annabi Dawud da annabi Sulaiman da da uba kenan na ganin ya kamata tsaya mun saura mun tijiya akwai wata baiwa Allah masu sauraron karatukan nan makota ta tibe ko rinje wuce da muka yi magana akan wata tambaya da aka turo dangane da abin da ya shafi zamantakewar iyali to sai ta turo min wata ita hakakenta tana cewa ita a fahimtar ta malam tace assalamu alaikum wa rahmatullah tace ya kokari Allah ya taimaka dan gani da bayanin amsar tambayar da aka yi lati abin da tace tace malam ni abin da nake gani anya kuwa matsalar da mata suke fuskanta ta rashin gamsuwa da mazajensu ba ta da alaka da irin maganganun matan da suke amfani da shi ko a abuwan magunguna magungunan mata da suke amfani da shi wanda yake canja musu ɗabi'ar tace kuma ya kuma ƙara musu yawan sha'awa ta yadda buƙatar su take kun karfin ta mazaje tace duba da yadda su mazan ba su damu da shan irin waɗannan magunguna ba kuma koda sun fara sun fara ba wato shan wannan maganin ba zai dore ba sabanin mata da hakan ya zamar musu kamar wata jaraba ko jaraba jarabawa kaga wannan bayanin da wannan bayanin Allah sai karatu ne ya kara mu wani haske kwarai da gaske cewa wata kila irin wannan matsalolin da wasu matan suke complain cewa mazajen su ba sa biya musu bukatun su yadda ya kamata to ko shakka babu idan mata da yawa yanzu a wannan ɗabi'ar su kusan kullun cikin magani za ga wata ta zo ta sunkuyar da kai kamar abincin ki kamar mai biya karatu maganin mata take biyarwa to wannan bayanin da kai wanda ta turo wannan tambayar ta baya ya kamata ta yi wa kanta adalci dangane da wannan bayanin da wannan bayawa Allah ta yi wata kila ta ƙara kallon wannan ɗabi'a idan ta san kullum cikin jaye-jayen maguna take magunguna take ko shakka babu ɗabi'a ta ba za ta zo ɗaya da irin mijinta domin shi ya tsaya a ɗabi'a ta ɗan adam wanda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi a kanta wannan shine muna fata Allah ya saka mata da alheri abubuwan da muka faɗa daidai kuma Allah ya ba mu ladansa akwai Malam Usman dan madduba aka fi sanin sa da shi shine um yayin Malam Ibrahim bai ma gaya mun ba na samu labari yana zama a kan kusan shi da baba yayi kusan shi a hatsari a motar da suka to daga ibadar ya kone gaba ɗayan jikin sa na ji na je da yamman nan na duba ko shakka babu gaskiya akwai ban tausayawa duk da ana cewa wai kunar ta yi kyau amma jikinsa gaba ɗaya a kone da kuma baba da suke zuwa da shi kuma a kafa ne shi ma kusan guri ɗaya suke zama a to yana buƙatar addu'a da ƴan uwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya baki lafiya ya tafi kafaɗin sa aiki yanki Allah sai kwarai ku akwai to masha Allah akwai wata ɗan alayin sarki soja da yake yawan magana cewa ta ta addu'a dangane da matsaloli da take ciki za a fita da ita saboda wani aiki da za a yi mata to addu'o'in da yan uwa suke ta yi shine yake yanzu Allah madaukakin sarki ya amsa cewa Allah ya hore abin da za a fita da ita sannan kuma za a fita da ita a kabar ta sama to muna mai zuwa a wuce a nan gida ne to za a yi mata aikin muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa a yi asa Allah madaukakin sarki ya kara muku lafiya ya ba ku ladan jinyar da aka yi su kuma wayannan marasa lafiya masu ƙonuwa da suke gidajen su muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin ta madaukaka Allah ya ba su lafiya ya kara ya tashi kafadin su muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقضها برحمتك يا هادي يا سلام اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم خذنا سيئتنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك muna roƙon ubangiji da sunayensa kyawawa matasa maza da mata Allah ya tura su akan hanya madaidaiciya waɗanda suka kauce hanya muna roƙonka ya ubangiji dan sunanka mazdan sunayen ka mafiya kyawu Allah ka da mana da su hanya madaidaiciya matsaloli da ake ta samu na kaɓarɓarewar tarbiyya Allah ka gyara mana tarbiyyar muna roƙon ubangiji da sunayen ka kyawawa waɗanda suke kawo matsaloli a wato harkokin addinin musulunci a duniyance gida da wato waje Allah ka mana magani muna roƙon ubangiji da sunayen ka kyawawa da sifofin ka madaukaka Allah madaukakin sarki ya zo da kasar mu lafiya shugabannin mu Allah ka yi riko da hannayensu اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين